أعوذ بالله من العليم والعقلة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم الأسر الهدي الهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره الكدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزدة الباقي على زالة الأولى راكعة وقامة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المفتون وأحتمى المحمدي شيخ أحمد بن أحمد التجاني على سيد أسال الفاسي ورضي الله تعالى عن دوس الأزواج والأبناء فريد الدهري على الإسلام حاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائد وفاري وملازي وأديب إلى الله شيخ إبراهيم السدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيخ يجري لنا بهذا المحضر والتعطي بنظرة تأتي لنا بالنفر اللهم الذي فأسألك اللطف فيما جرى به المقابر ولا حول ولا قوة إلا بالله على الذي العزيز الحمد لله يومنا زمان قوم شاؤكم wancan zama muna zama ne mun yi magana akan adabul makani yanzu muna magana ne akan adabul ruhi ko a ruhu yadda ruhi zai tsarkaka don a samu abin da ake bukata wato mutum ya kai zuwa ga hadarar rabbul izzati saboda likulli makamin adabu likulli wakatin adabu wa likulli halin adabu kowane abu yana da adabinsa yadda za ka riska in ka duba ka samu adabu na makam za ka duba ka ga adabu na ruhu to a cikin adabu ruhu akwai abubuwan da ke taba mutane da yawa kamar mutum ya ce ya yi addu'a da ikhtiyarinsa yana neman abin da yake so Allah ya masa yana neman abin da yake so Allah ya masa misali to son abin da Allah yake so ne masa da bambanci da abin da Allah ya so masa karka so kanka shine طلب الاختيار من الله أولى بأن تطلب الاختيار من جهة نفسك كنمير دان الله cikin lamarinka shine asalin abu idan kawai kana neman a yi maka abu a yi maka abu ya dace da manufanka to akwai adabin da za ka yi Allahumma ja'al fi iftiyari iftiyarika Allahumma ja'al fi ikhtiyari ikhtiyarika Allah ka sanya abinda nake nema shi kake suna da shi kaga baka baka kauce ba kenan amma in ka dauka kawai Allah ya baka ko kaga komai naka in kai yayi karka yi zato istijraji ne ka kai shi kansa a kyale kan lokacin shine ijaban kuma shi ne ka kai kai saboda kar a shagwaba ka don shi dan adam kullum ana bugo shi ne don karya ga kansa wani karamin Allah abin da ya sa shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ke bugo mutane kai sai ka yi tawassalin da shi ka kai shi in yayin a kyale shi kuma gashi nan shi ne mai sir zai iya ce maka kaje abin ma ya yi amma shi a wajen su kuma abin ba zai yi ba to saboda an riga an bubbuɗa masa wani sirri sai zuciyarsa ta bashi ya ga kamar ya kai ne Allah ba ya san haka saboda Allah ba ya kishi ko miska da zarraci inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika to ka kuwa shi yasa dole ƙasƙantar da kai shi ne tafiya wajen Allah amma ba tafiya da buɗe ido ba baya yi wa in ka ƙasƙantar da kai Allah ne saurare ka huwal gani wa antal faqiru وأنت المحتاج وهو غني و- وأنت المذل وهو آه، آه، آه، آه، قدير على كل شيء Allah ya taimake mu mun yi magana akan alif da kaka shine a ƙarshe muka tsaya ko al'abdu yasir bi ta'atihi ila al-janna ila jannati eh bawa yana yin yana biyayya yin aikin ka na biyayya yana iya jan ka zuwa ga aljanna aiki yana iya jan ka zuwa ga aljanna amma ladabi al'adabu shi kuma wabi adabi ladabinka shi kuma yana jan ka zuwa ga Allah ne Eh, wato adabu ga abin da yake kai ka aiki zai iya kai ka aljanna saduwa da rabbul izzati kuma ladabi ne وقال أبو حسن النووي رضي الله عنه أن الله متعش ليس لله تعالى في عبده مقام باب وني مقام نباوة وزن الله ولا حال باب وني حالي نباوة الإسلام ولا معرفة باب وني معرفة لمتن الإسلام تسقط معها على الشريعة in dai ka jefar da ladabi wa shari'a domin shari'a siffan annabi Muhammad ne to duk wannan gudan da abu ka in dai baka ba wa annabi Muhammadu ladabin sa ba da abu ka idza al-adab domin shi ladabi kulliyatul zahiri shine ado na zahiri wallahu ta'ala la yuhibbu ta'til jawarihi Ubangiji maɗaukaki ba ya son ɓata tafin ɓatawa kowar daga azawa'in zahiri ba ya son yin haka. Man ta halayi mahasinul akhlaqi in kayi ado da kyawawan ɗabi'a to Allah ba zai maka ba. To shi jawari wa asu suke karɓan shara'i. Ko? Bunil Islami ala khamsin. شهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله دعي وأن محمد رسول الله ظاهرين إقام الصلاة ظاهرين إتاء الزكاة ظاهرين صوم رمضان ظاهرين حج بيت المسجد إليه ظواهر duk wannan aikin zawahiri ne yana magana ne akan jawari wannan hukuku ne na sayyidina rasulullahi manzo Allah ya ce maka ya zo daga Allah ya ce kai kaza ya ce kai kaza ya ce kai kaza idan kai wannan dukkan adabu shari'a to kana ba da adabi ne na manzon Allah idan ko ka wajen Allah ba annabi an rusa ka ma'anar maganar kenan baka isa ka samu ne babu wani makami da zaka ce ba annabi Muhammad a ciki babu wani hali da aka ce ba annabi Muhammad ciki babu wani ma'arifa da ka sani ka ce ba annabi a ciki babu shi in dai kai haka to Allah zai rusa ka saboda haka ana zuwa wajen Allah ne da Allah baya rusa jikin da ya ado da ladabi wa annabi Muhammad ma'anan abin da ake nufi kenan wa qala aidan yace man lam yata'addab bi waqatin duk wanda bai yi ladabi da lokaci ba fa waqatu maqatu to lokacin nasu zai zama masa maqatu a zamanin waka zo zamanin manzo Allah to abinda annabi ne ya maka duk baka sani ba ka kasa bin shi cikin ladabi alwaqatu nan kamar addahar eh wanda ya zo maka a dai zamanin shinkalo saboda haka ka zo shine ra'isu ka zo shi ne amidu ka zo shi ne muhaiminu ka zo shi ne ra'iyu annabi muhammadu ne saboda haka ka zo a lokacinsa sai zama baka ba da haƙƙi wa mai lokacin ba ai labudda kai ma ka zama da fushin lokacin ko ka zama da fushin mai lokacin lafiya ma kayar da ka ɗauki nauyin tun kuna ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ne ba ka yi musu ba kai rikon wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ba kasala randadin mutuwa ta zo ma baka je a cikin rashin sani ba to sai gashi nan ka gashi ka tozar da kanka eh san kuɗi ya sa ka shirka da dubu miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da wata fi sha bakwai ba Allah ya kiyaye wai nan tazkiratun da aka yi shi da Hausa wanda duk wa'azuzukan ana jan hankalin mutane ne gwargwadon ka riski abin da ake so ka je ko da baka kai ba ka riski wani abu ka gane abin da ake nufi da kai kenan wa qala zannun al-masri ظنون المصري رضي الله عنه إذا أراد المريد أن حد استعمال العلم إذا باوى يبتشي يكركتشي قبل أيكي دلبي فإنه يرجو من أشياء to zai koma ne ta inda ya zo ma'ana ba zai kai ga abin da ake nufi ba saboda ya kauce ya kirin abin da ake nufi Allah ya kiyaye wa kana yin da kakaidan shi wannan bawan Allah tarkul adabi yana cewa barin adabi mujibu tsarki yana sa a kori mutum a hadaran ubangiji faman asa al'adaba ala misali duk wanda ya zo shimfiɗan shimfiɗa zai ya muna na ladabi wajen zama rudda ila zabi za a mai da shi kofa sai ka zo fada sarki watakila sai ka zo a ka'idan gurin ba shi da takalmi ka shigo da takalmi a yi ka koma da koma da kai to haka ma'ana duk gurin da yake da adabinsa to ka zo da adabinsa kawai ne Allah ji dan baban mala lai Allah ya masa rahama ya ce ya tafi mai duguri wata rana mai duguri ne ko gombe ne a maiduguri ta ce maiduguri ba ba bulayi ɗan gezawa sai wuce koman sarki da takalmi suna kallon shi sai da ya nisa sai aka ce kai mai tafiyar nan zona sai dawo sai suka ce kai daga wani gari kake sai ce ni ya ce daga jos nake sai ce oho ka yi nasara muna ce daga kano kake ko daga gombe kake mu nuna maka ka zo ka wuce kofar sarki da takalmi ashe dan iska ne kawai ka wuce sai sun koya zai je da takalmi suka ce a je ka dan iska ne ga rukuwa sarki wuce kofar sarauta wuce kofar yayi da takalmi eh to fadawa suna kallon sarki ne sai da ya nisa ka kira shi gaga sai a lokacin to ko mu mun tashi mun sani ba ma ganin manya mu wuce gaba su takalmi sai mun cire takalmi mu wuce tukuni shine takalmanci izala ce ta zuwa ga wargana duk aka ce ba komai ba ne sai kowa ya zama je kana yi ka aka bar mu da kanmu wanda wannan adabi shi ne yake tsirar da abubuwa kake ganewa ne wane ومن أساء العلم على البال يوان يبات يسوء العلم حقوبة رد إلى سياسة الدوام سيامين الشكين سياسة سياسة إلى الندبو بيهما إني كاظو شكين بساق فرفاجيا ككاس سام لدبي za a mai da kai baya daga nan kuma za a mai da kai cikin dabbobi ma Allah ke yi وقال بعضهم وسطتي النظام الأدب كالزنتي لدبي باطنا وظاهرا باطنا ظاهرا فما أساء الأدب أحدا أدب في الظاهر إلا أوتب ظاهرا duk wanda ya munana cikin ladabi a zahiri to shi ma sai an masa iƙali a zahiri وما أساء أحد الأدب باطنا باب وان يموننا لدبي أباطني إلا أمكن باطنا سيما سيما سأقوى باطني أي إن كاي الظاهري kai ma za ka gani in ka yi a baɗini kai ma za ka gani babu wanda ya yi sha wa ƙala ruwaini radiyallahu anhu ya bunayya ij'al amalaka malhan ka sanya aikinka milhan ya zama gishiri ne aikinka ya zama gishiri wa adabuka ladadinka ya zama daƙiƙan shi ne garin da za ka gari kamar tuwo ne aiko gishiri kuma ba amfani da shi ta wajen miya miya yawa to ka sanya aikin naka shi ne miya ladabinka shi ne garin kaga garin yana gaba da miyan kenan tare da kowanne yana da ƙa'ida kowanne ka cire shi a muhallinsa ne ka cire shi a muhallinsa ka ba shi muhallinsa ka ba shi haƙƙinsa kenan wannan al'adar yana daga cikin ladabi a suhubatu abokantaka eh wal ikhwatu da yan uwantaka inda iradatu dukuli fiha in za ka yi aboki da mutum ko za ka yi yankwanta da mutum an yi tsari kullum min huma sahibu an isbi kana son ka yi abokantar ka ai malam na son ka dalawa sunan ka a ina kake haka haka ya kamata eh wannan adabi ne eh saboda za ku iya haduwa ku wasi ka zo kana neman shi ka ci kamar sunan shi kuma kaga ai ba a samu adabin ba ya faru a hadisi manzo Allah haka an isme wa isma abiyi har sunan mahaifinsa wa an manzilihi da gidansa limaru ya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ibn umar manzo Allah ya ga Abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma yaltafi yamina wa shimalan yana waiwayawa hagu da dama fasalahu sai tambaye shi wa qala ya rasulullahi ya manzo Allah inni ahbabtu rajulan manzo Allah ne tambaye shi ne ya faru na wani mutum ne nake son shi fillahi saboda zatin Allah fa ana qadibuhu wa la ara ina neman shi ban gan shi ba fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa ma'ana ka bar adadin ya abdullah idan kai abdullah idza ahbabta ahadan idan kana son mutum shine kana son ku yi abokantaka da shi ko yan uwanta fas'alu an ismihi ka tambayi sunan shi wa isma abiyi ka tambayi sunan baban shi wa an manzili ka tambayi masaukinsa fa in kana maridan addatu in kana in bai da lafiya ka je ka gaire shi wa in kana mashgulan in ya shagala da wani abu a anto sai ka taimake shi ahmad ya rawato kaga an baka su ba kenan ko wannan kaga kowanne akwai adadin su kenan to kowane abu ka tace shi idan ka ga mutum ya zamo abin da ya zamo to bai zauna da wanda suka san za su masu tarbiyya ba ne in ka ga mutum ya gagara to an gaya masa yaƙi ko bai zaunawa da abin da ya cancanta ba amma in ya zauna to ya ga yadda ake yi to zai shiga cikin wannan ku lura da ka ga mutum ba komai ba in ya zauna da masu aikin kwalli misali masu ma'adini kwana biyu sai ka ga shi ma ya fara zama ya mai da hankali idan ka zauna da masu neman mata to kwana biyu za ka ga yaron yana yawan neman turare da wanka da kaya na ƙarya idan ka zauna da masu kuɗi za ka ga wanda ya zauna da su duk lokacin da ka zauna yawanci alfahari ne a cikin zuciyarsa alfahari ne idan ka zauna da mata yawanci za ka ga mutum ya zamo wani iri kamar ɗan daudu haka wannan duka shine suke cewa anil mar'i la tas'alfa asir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaktari su fa suke cewa wa fillika ulikahum idan ka zauna da ilin mutane sai su sai ka zamo irin su eh wato man jalasa janasa man jalasa janasa in ka zauna da abu sai ka zamo nau'i irin wannan abu in ka zauna da ahalin layi sai ka fito siffan ahalin layi in ka zauna da ahalin duniya sai ka zama siffan ahalin duniya in ka zauna da makareta kwana biyu sai a ji ka kana shara ta in ka zauna haka dai duk inda ka zauna to haka za ka za ka riski mutanen tare da su Allah Allah yake Allah ka ba mu nasara na'am وقد رأيت بعض الصحاب ناقش أشوف الصحابي يعبر على هذا الأدب سنة أيدي أكم وانا لدي حتى ربما قيد أسماؤه حرما سنة رمت سنة ينسو إن لم يكونوا من أهل البلد إن بعد ذلك وزي سجل واني كنا gari kaza sunan mahaifinsa kaza saboda haka a aji ko da za a je garin sai a ɗauko takarda ce da Allah ko wani mutum mai suna kaza da kaza da kaza a anguwa kaza gida kaza ya ce wa ne kina kaga ittisali ko da daddare ne sai ka ji insha Allah eh alladhi wa fi wala shakka anna zalika babu makawa wannan min al-ijina bi huquqil ihwati fillah yana daga cikin lura da haƙoƙin yan uwanta cikin Allah wa qad alima ma fi zalika min al-khayri an san abin da ke cikin wannan daga alkhairi wallahu al-muwaffiq Allah shine abin datarwa Allah ya dace da mu wal adab mawadiha allati yuhallu biha al-murid shi ladabi wanda matakanta ta yadda muridi yake sauka ciki fayu aqabu alaiha in ya shiga a yi masa hukuma salasatun guda uku ne adadi ka kiyaye su kaga adabun ma Allahi wa rasuli ladabi wa Allah da manzansa kaga ba a bambance maka adabu ma Allahi adabu ma a rasuli ba ba haka bane ko ina adabun layi shine adabun rasulullahi kana taba annabi sai Allah ya ce shi ka taba kana taba Allah mazala ce baka isa ba eh haka abin yake shi kaidan Allah da Annabi Muhammad Annabi Muhammad zai kare Allah ne shi kuma Allah zai kare Annabi Muhammad wannan shine kaida eh Annabi Muhammad zai kare Allah Allah kuma zai kare mazala wannan shine kaida duk lokacin da ka taɓa mazala to da ka samu Allah tsaye yake takwabbansa a zare baya baya sassauci akan annabi Muhammad a nan ne za ka iya ganewa sai ka ji haka ka gane hikiman malaman annabi shi ya fi kowa idan Allah baya son ya gafarta maka sai hana ka faɗa da annabi eh in dai ba son ya gafarta maka to sai hana ka faɗa da annabi idan kuka yi faɗa da annabi to shi kenan kuma dama shi ne zai zo ya kama kafa shi ne zai zo ya kama kafa a wajen rabban izzati a ɗauke maka to ka yi faɗa da shi to tun da ka yi faɗa da shi babu inda za ka kai amma za ka yi faɗa da Allah annai Muhammadu zai rarrashi Allah kana kama annabi sai ci shi kenan zai zai to wannan adabu ma Allah wa rasulihi in ladabi wa Allah da manzo Allah ne duk allazina yuzuna Allah wa rasulahu masu cutan Allah da manzan Allah to ya zaka yi ka cuci Allah ya zaka yi ka cuci manzan ya zaka yi ka cuci Allah ka taba annabi Muhammad allazina yuzuna Allah wa rasulahu lu'inu fi dunya wal akhirati an tsine musu duniya da lahira kaga izayatu rasulullahi izayatu lahi eh eh kaga ka kwatanta la tarfa'u asawatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu wa la tajharu lahu bil qawli ka jaharikum ba'dukum ba'da an tahabba a'malakum wa antum la tashkuruna kaji point wa antum la tashkuruna Allah zai rusa aikin ku kuma ba zai nuna muku ya rusa ba. Ina ce sai ka san an rusa gini tukun da ka ce za a sake sabon gini, to ba za a bar ka sani ba ma. sai a nuna maka yana nan ka tafi a haka saboda ka taɓa abin da baya tabuwa kuma wannan fa ana magana ne da wa'inda suke taimakon annabin suke kusa da annabin an ta hababa a amalukun wa an la tashkuruna shi'uri shine an yaba ji kuskure a nan ba to ko jin haka ba za ka yi ba za ka ji abin kawai ba komai saboda Allah ya kama ka da kamun da ya cancanta to wayan nan ake iya hange za ka gane a cikin malaman ma sai mai mai dakkar basirati tukuna zai iya itirakin wa'in abubuwa ta inda za ka gane malaman musulmi nisa ke abin da ba za ka gane ba ga sun fito sun ajiye shi in sun ajiye shi kai kai ta tsalle kai ta tsalle kai ta tsalle ba za ka iya fahimta ba Allah ke yi a yi ba da dogon basira da irin abin da Allah ya ba su da tafiyan da suka yi suka gane abubuwa da abubuwan da suka gamu da shi a cikin tafiya ya za ka yi ka gane a ce maka salaci yana gaba da zikirin la'ila illallah ya za ka yi ka gane haka ka ga abin da Allah ya ba la'ila illallah mai zikirin la'ila illallah yana nan mai salati yana nan in aka tafi lahira mai salati yana gaba da wancan saboda la'ila illallah ai Allah kake neman tabbatar da shi to shi ma wannan ya ce Allahumma salli ya ƙara marajal bahrain ya ce Allahu ya kira Allahu kuma ya ce salli ala kai kuma an barka Allahun kawari kana ta yi Allahun kawari kai ki ta yi shi kuma da yake da yace Allahun sai ya hada shi da masoyin sa yace salli ala sayyidina ya kira Allah din da kake nema kulillah shi ya fara summa zarhum fi awlihim bil abu Allahumma salli ala sayyidina kaga ka akwai karin tafawuki da cikin aiki akwai abubuwa da yawa sai mutum ya lura ya gani Allah ka taimake mu ka samu daga cikin bayan bayan sassa da ka samu daga cikin masu ganewa mu tsaya mu bi abin da kake nufi da mu adamu ma Allah wa rasulihi ladabi wa Allah da manzansa wa adamu ma ash-shaykh ka gani ladabi kuma shi shine na biyu saboda bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'ibansa su ne matsayin annai muhammadu na'ibansa ruwa bayan su kaga shaidar la'uwa na la'ila ilahu wani mala'ikatu sai ce wa ƙulun ne shaidar la'uwa na la'ila ilahu sai ce wal mala'ikatu sai ce wa ƙulun ilimi ƙa'iman bilkisli in ka lura da Allah ya shahidan lahu annabi Muhammad yana gudu karafkan nan ne mala'ika sun shiga wancan karafka ne sai ce ulul ilmi malamai ne suke biyowa so ne na uku a cikin zirin to kaga malamai sun shehanai suna shiga cikin zirin malamai saboda aiki man amila bima alimani idan ka yi aiki da abin da ka sani ba shehu na suna ba a shehu na martaba shehun suna daban shehun martaba daban shehun martaba shi ne matsalo shehun suna kwaya ko shehun na jiru ko ko kaga ba shi yake ne ba kuma shehun ne yawa wa adam ma da ikhwan da kuma adadi ma da ikhwan tare da yan uwa akwai ikhwanu akwai akhawanu yan uwa na jiki daban yan uwa billahi daban yan uwa na jiki suna iya cutar da kai su nemi kai ka lahira domin an gani na yan uwan yusuf yan uwa na Allah kuma suna son ka ba sa son abin da ya taba ka saboda haka malamai sun ce al'ikhwatu fillahi yan uwa na Allah da yawa sun fi yan uwa na ciki na jini domin dan uwa na Allah zai kare ka cikin duk wani abu ba zai bari wani abu ya shafe ka ba amma dan uwa na jiki wani yana da harin ma ka mutu dan ka tara dukiya baka da yaya dan ya ci shi Allah Allah yake gaba duniya saboda shi ne da zalim kuma ana gani ɗan uwanta yana ba da auratayya ko akwai wata mata bai kai shekara yaya kai shekara biyu zuwa uku mijin yana da gida a kwanan shagarin nan ne mijin yana da gida tana da yaya amma gidan ana haya akwai wani almajirinmu nan yana haya a gidan ranar da ya mutu mai gidan ranar da ya mutu an kai shi makabarta an dawo kasan kuma al'adar nan ana shiga a gaida mutanen gida sai a fito a yi addu'a kuma masu zama su zauna wasu yana shiga yana gaida da tana cewa yanzu kasan mai gida ya komo namu ko eh yanzu kasan gida ya komo namu yanzu gida a hannun mu yake da ni da ana yana tashi abin da ya bashi mamaki ina zaune a nan sai ga shi yanzu ya gaya mu na ce kafin kwana bakwai ka fita a gida na ce duk wanda ka gaske haka to dama babu ba magana kawai ita abin da ya tsaye mata ta yi ta saurara ya ce tana gaya masa isa ne da yanzu gida ya zama nasu wallahi tallahi to kaga wannan kaga yar uwa ce ta zama ita soyayyar duniya ta duba to kuma akwai da yawa yanzu mata aksari har sun yi rabon gado eh kana da miji ita aikiya kana da ya'ya maza ɗakin na nuna ya su ne da gada eh sun yi lissafi duk sun haddace kuma kullum sun mafi yawa ɗaiɗai ne su suke kadartawa kai za ka mutu ba su ba eh su sun ba wa nasu ƙa'ida to kaga wannan ai akwai aiki ba zai hana abin da Allah zai yi ba amma yana da kyau ne mutum ya komar da lamarin saudan Allah ya samu nutsuwa zai fi sauki in ya mutum ya yarda al'adar ma zai tuwa kaga ga adabu ma Allah wa rasuli ga adabu ma shekh ga adabu ma ikhwan adabu ma Allah wa rasuli ka sakar kaga ka kama Allah da manzo Allah ba a kama Allah sai ta hanyar manzo Allah adabu ma shekh shine zai maka ladabin yadda zaka tauta manzo Allah al ikhwan masu zaburar da mutum ne cikin tafiya su yan uwa na Allah suna zaburar da kai ne akan hanyar Allah in baka zauna da irinsu ba ba za ka in ka zauna da masu hazaƙa cikin tafiya wajen Allah to kullum ba za ka iya ganewa ina kake ba saboda su saboda su ne mizanin ka cikin tafiya wa qala abu al-harsi radiyallahu anhu at-tasawuf kullu adabun shi ta sau gaba ɗayansa ladabi ne da kullu wakatin adabun kowane lokaci akwai irin ladabinsa wa da kullu halin adabun kowane hali yana da ladabinsa wa da kullu makamin adabun kowane makami kuma akwai ladabinsa faman lazima hu adabun wanda ya lazimci shi adabi balaga mablagar rijal zai kai gurin da mazaje suka je wa man hurima al duk wanda aka haramta masa adadi cikin tafiya ko bai da min harshe zunnul qurb shi yadda yake ganin cewa samu kusanci to yayi nesa da gurin mardun min harshe zunnul qabul kuma an mai shi ta gurin da yake zaton an karbe shi sai mutum ya duba cikin iqazul imani zai ga wannan wa qala ba'du wasu ka ce ilzamul adaba zahiran wa batinan kalzimci ladabi zahiri da badini amma a sa a hadin adabin zahiran babu mutumin da ya walakanta ya munana adabi na zahiri illa ukiro fi zahiri sai a masa ƙari a zahiri ko wa ma a sa a hadin babu wanda ya munana adabi badinan a badini illa ukiro fi badini sai a masa uba a badini وقال يا فلاتي مباحث الأصلية والعدم ظاهر للإيان دلالة البائن في الإنسان adabi na zahiri in an ga ka lausasa ka ga abin da manzan Allah ya zo da shi na zahiri adabi zahiru kila lil iyali dilalat al batin lil insan wannan yana nuna maka wai ta kunun fuska ta kunun zuciya a tambayi fuska da Hausa ko to idan batinin ka yana da kyau to zahirin ka ba za a ga وهو أيضا للفكير سند shi kuma ladabi ga fakiri sanadi ne wato madangana ne ce wani gashi Allah ya ba shi kaza to za ka ga ana mayar da lamari wajen shi ana ganin yana da matsalar kullum na magana ce ladabi irin da shi ma'allawa sauyin karatunsa da yawa sauyin karatunsa da yawa ba za ka ga masu irin ladabin shi ba ba za ka gani ba saboda gaba ɗaya Allah ya taimake shi baya ganin kansa gaba ɗaya Allah ya taimake shi baya ganin kansa to wannan ba ƙaramin nasara ba ne mutum ya kai irin wannan muhalli a tafiya Allah ya baka ilimi amma baka kallon kanka to ba kowa ba ne saboda ilimi da kuɗi da mulki girman kansu ne ɗaya ne alkibur imma bi ulumin ka gani go au nasabin au zumari au fi'il ta'atin na shar girman kai yana wajen malami yana don yana yana yana wani lokacin abin yana bugo shi zai jaro mai kuɗi yana da girman kai ya kaji wani abin wani lokacin abin yana bugo shi ya ga waye ya isa hancinsa a sama mai mulki ya ga su ne suke damawa mai abokanai kana da wani kana da wani kaga duk girman kan wayannan an yarda da su to babu mutumin da yake da girman kai yake shiga bala'i kaman jahili talaka Allah har haushinsa yake ji domin ba shi da abin girman kan yanayi wayannan suna da wani asar wanda kuma an san cewa motsin wannan abin yana tada girman kan in sun yi suna sauka to amma sun an san suna da abin da zai sa to shi talaka jahili ta ina eh in ka duba hadisi manzo Allah Allah yana jin haushin talaka jahili kuma mai girman kai saboda ba ila abin girman kai din yake wayannan su ne abin girman kan ilim al ilim wal gina wa hizbun qad atat wa harakatul ko eh na'am al'ilm walgina wa yin gada ta harkar lafa da fi yin rasat kaga wayannan duk sai da suka yi sai da suka kaskantar da kai tukuna suka je wannan kujera saboda mawazinin da yake ba da abin da ake nema wal jahl wal faqr wa jarb al qada'at wa harakatu rafa'i fihin rasat da jahilci da matsanancin talauci da guri da baya karɓar komi girman kai ne ya kai su duk dutse ya ce la yasuru sai ne alal ajbali walal alal ashjari fi tuhumali da duk waɗannan mawazin ɗin in ka duba su za ka ga su a babil adabi ne adabu ko an samu adabu an kai ko an rasa adabu an kai wancan kujera يمينا وشمالا نعم وللجنازنة wadatuwa akwai ado wa su da shugabanci wakila aka ce man yuhrimu al'adab wanda aka haramta masa adabi fa huwa ba'idun nan tadani waqti radi an nisantar da shi da kusanci da kusanta baya samun kusanta balle kusanci inda ya ba shi da adadi wakila ka ce man ta hasibu an samu ta ina ma ta tsaliku la'adab idan nasibar ka ba ta kai ka ba to ladabin ka zai iya kai ka in aka ce babanka bai kai ba to ladabinka zai sa kai ka kafa dalilin da za a zo wajenka an gane yawa wai bilal in wani ya ce wani ne ubana wani ne ubana wani ne ubana ya ce ni kuma ubana shine addinin musulunci dakta to waye ke da uba kamar kashi in ka yi alfaharin ubanka ne wani ubanka ne wani ubanka ne wani ji da wannan kuma uba shi da uban ya zo ne ba kowa cikin ku amma ladadinsa ya kai gurin da shi kuma ya samu uban da ba ku da irin uban shi adabu ke adabu ke manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan turidu an turgi ma'anfa a duwika idan kana son ka dumuni muzahancin abokin gabanka ka tu'addif waladika ka koyawa ɗanka ladabi idan kana son ka karya abokin gabanka to ka koyawa ɗanka ladabi idan baban ya je kunno wuta in yaron ya zo durkusa ya gaida shi sai dai wacce ya fashe da kuka ce yana son ya yi rashin mutunci amma saboda a wani yaro a gidan yana da rashin da mutunci haka abin da ke ashe adabu huwa asalu kulli hairi yana da abubuwa duk mutumin da ka kalle shi ka kalle shi da adabu yana da wahala ya yi maka cin mutuncin da ya ga dama zai yi wahala eh فإن ما تطلق abin da yake sakai shi ne adab falqawmu bil adad haqqan sadu kai ku gane falqawmu mutane bi adadi wanda suke da ladabi haqqan sadu sun zama shugabanni hakika min mustafadu aw mustafadu a cikin su ne mutane suka fa'idantu da abin da suka fa'idantu adabi kama kala abul habs as-sarraj رحمه الله تعالى الناس في العدد الثلاث طبقات adadi cikin mutane tabaka uku ne ahalin duniya akwai mutanen duniya cikin adadi wa ahalin dini da kuma masu addini wa ahalin hususi ma ahalin dini na ukun su ne aka haɗa keɓantattun mutane kuma ga suna da addini adadi kenan yawa kaga ahalin duniya akwai ladabi na mutanen duniya irin tsarin su daban ne akwai ladabi na masu addini akwai ladabi na masu susiya kuma ahalin duniya ahalin dini amma ahalin duniya ahalin duniya fa saura adabu maji yawan ladabin su fil balaga cikin balaga ne ka isan musu da abubuwa yadda za su iya ɗauka wa habarun muluk da labarin sarakuna wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza a ga mawaka suna ciki balaga abinda ake nufi a nan wai mutanadi ya je wajen wani sarki sarkin ifuri wane ne daga cikin sarakuna na ne wani mai kyauta ne ne ya je wajensa sai ya je ya ɗaura fuska da ya ɗaura fuska sai wani kasira sai inna sama a turjahi na ta ta jiwu inna sama'a turjahina ta ta ji kaga balaga ne ai dama ita sama in ana tsammanin zubowar ruwanta sai a ga ta daure fuska a ga sai sake fuska shi kuma ya ki shi ne saboda kar a tambaye shi to wannan kalmar shi yake nufi balaga shine zai baka akwai wa ya sharun arab da kuma waƙoƙi larabawa na ɗai kenan wa ma'ahalar dini ta saru adabu su kuma mafi yawan ladadinsu hibzul ulumi kiyaye ilimai wa riyadatul nufusi da kuma gyara zuciya eh ba za ka ce ka wadatu la yas'alun nasa ilhafan wa ta'dibul jawarihi kuma ka ladabantar da jikinka wajen bin Allah kai ne azmi kai ne nawafilul khairi kai ne silatul rahimi ko ba komai ya ce dai wajen sada zumunci ne ruwa ne wajen kokari wajen zuwa masallaci wa ne ko ma cewa zalika wata hazibu ibai da kuma gyara ɗabi'u wa hifzul huludi da kiyaye haddi na ubangiji wa tarkul shubahati duk wani abin da ake tsoronsa zai bari wa musara ati ila alkhairi da gaggawan aikin alkhairi duk wani abu na alkhairi zaka ga mutum a ciki to wannan adabu ahli ko ba komai zaka ce in dai wani ne akan kaza to bai ji bane tun da kuka bai zo bai ji bane in kuma a kwamfuta ce to bai da lafiya domin shi ba sai an gaya mar ba zai yi ko ana yarda da wannan وما أهل الخصوصية من أهل الدين ثم أهل الخصوصية من أهل الدين فآدمهم لدى نسو وقت أهل الخصوصية أنا أنا كلا من ترك مقامهم sun tafi mu a wajen mu za mu iya cin sufaye amma sirrin da zai fito a nan wurin shi ne za a gane fada bu himzul qulubi ka gani su zuciya ne nan suke kiyayewa wa muratul asrari da sirrori na ubangiji da suke kiyaye shi da suke barin abin da suka gani shi wasu wa sirri wal alaniya su daidaita abin da ya buya da abin da ya bayyana fal muriduna sun muridai ya tafadaluna su suna samun fifitayya ne bil ilimi da ilimi wal mutawassiduna su mutawassidai bil adadi da ladabi wal arifuna su masana Allah bil himami da himma ne suke samun tafawuci eh to idan ka koma su muridai ai suna neman sanin abin da ya kamata wanne za mu rike ne neman ilimin nan muna neman mu san ina ya kamata mu tsaya ne domin yana wajahantar da mu mu gane menene gaskiya shin dari kunna muke yi nan gaskiya ne ko ƙarya ne a wannan ilimin za mu gane binsa to wannan tara ilimin ka haɗa wancan ka haɗa wancan da dalili ka haɗa wancan ka haɗa wancan da dalili sai ga cewa wannan abin babu abin da zai rusa maka shi saboda kana da dalili kaza kana da dalili kaza kaga babu muridi kenan suna samun tafawuci ne bil ilimi wal mutawassiluna su kun mutawassilai ka riga ka kai ka hada to zaka fara shiga hanya to ya za a yi aje sai a ce to yana da ladabi kaza yana da ladabi kaza to ladabin kuma za a gani a cikin ka ladabin kaga kana da kayan aiki na farko to sai tafiya kuma to in aka tafi me ake nema sai a duba himma ne yaya wane ya kai yaya wane ya kai yaya wane ya kai ya kai duk su kai abubuwan da ake nema su kai wajen Allah to da wayannan su kuma ake tsara tsarin da za su kai wajen ubangiji sai a ce to hima shi da aka ga yawancin addu'ar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga ya himmati shehi dare la rabi hada al mahadari wal ta'rifi bi nazaratin tati lana bi zafar himma kin wannan himma tana dauke ne da ismi kusan guda biyar a cikin ta saboda a ɗauri nan kai kana ci baka san illan ta kun min ahali hada sha'an in baka zama cikin sha'anin wannan sai kai tsammanin kawai ya shirya abinsa ne saboda ya yarda amma kadarin maganar da abin da take ɗauka in ka faɗi wannan in ka ji sai ka ce to ai da ka sani ne sa kullum ba ka faɗa saboda asararun da yake buya ciki dan rumuz ne ramzi ne aka ɓoye ramzi ma'ana in aka ce abu ramzi aka ce abu sirri muna maganganu da yawa yanzu kowa nan ya san iyaka na buɗe iyaka na sayi to amma wanda ya gane shi a dogon magana da na yi baya a kan iyaka na buɗe iyaka na sayi wanda ya gane shi to ya samu ilimi wanda yake son kuma ya gane menene iyaka na abu da iyaka na sayi mutawassit ne in ka gane menene ke cikin iyaka na abu in an gane menene ke cikin iyaka na abu Allahu Muhammadu ne to idan ka gane a nan wurin to nan gurin da ka gane shine kiyamun samawati wal ardi samai da kasai duniya in ka duba sama ba ta da ginshiki to Allahu Muhammadu ne dai shine suka sa shi a sirrin amla halama hudu a sirrin kenan in ka ji an ce amla halama hudu to ana nufin Allahu Muhammadu ne to kuma iyaka na abu ne shine kuma kaba tausayi shine anan ne zaka gane babu wanda ya ise shiga fadar Allah shi ta hannun Annabi Muhammad to kaga an an fara shiga to anan ne zaka iya gane kuma to me ake nufi akwai wani abu shi za ka koma ya ce to ai ai as-salatu qasamtu hadis bayni sallah na raba ta gida biyu ne nisfu hali rabi na wani wani su hali a rabi na bawa na ne sai ga alfatiha tuka samtu wani sai ne fatiha ma na raba ta gida biyu ne nisfu hali rabi na wani wani su hali a rabi na bawa na ne wahi bawa ya kan na awudu to a nan ne sai ka ga to akwai wani abdullahi banda annabi muhammadu saboda haka ashe dukkan bayi na Allah babu wani bawa na Allah annabi Muhammad shine bawan Allah mu kuma bayin annabi Muhammad ne shine da aka ga shauka ne ke cewa menene kowa da kowa bayi ne na annabi Muhammad to in ka je ka samu dan izala ko kai wannan magana ya ce shi yayi ka ai ba an mai da annabi Muhammad ya zama Allah ba haka bane man ta'allamaka baban min al-ilmi fa ka'annama abuka fi dini in sha'a ba'a wa in sha'a taqa wa in sha'a astaraka wannan ya dauka yake magana saboda babu ilimi shine sai na Ali bin Abi Talib wanda ya san da kai ba wanda ya san da kai harafi na ilimi kai ba wani waye ya sanar da kowa duniya annabi Muhammad saboda haka waye ba ba annabi ba kaji hanya to kaga nan babu asrari ne wani himmati yana da wahala a fahimci da aka sa kai ma dama ba a tsaya an bi masu abun ba ilimin a dunkule yake sai an fasa shi tukuna ake gane ina aka sa kai to wannan shi ne abin da ake nufi wallahu alam in ka cikin ikazin liman da za ka samu haka kultul sai ce ma zakara hu kuna abinda shehin ya faɗa a nan min al yana daga cikin abubuwa masu ƙarfi bil adabi kulliha cikin ladabi baki ɗayanta wa Allah ya tahqir Allah ya tahqira shay'an kar mutum ya walakanta wani abu min tajalliyatil haqq daga cikin tajallin da ubangiji yayi an fahimci abin da ke nufi duk wani abu ta dalilin ubangiji to idan babu ladabi ka dinga walakantawa kenan wani abu kaza bai maka ba kaza ya yi maka muni kaza da ai ka ɓata ta dalilin in ka yi adabi in ka kalli abu ba an ce sai na nuhu alaihi salatu wassalam a cikin hikaya ya ga wani kare ne sai ce oh mamaki wannan halitta in ya inganta ya yi dai ishara ba laifi a wajensa ba na faɗa mana lokacin da kaga wani annabi ya yi wani abu wanda kai in kai za a rubuta maka zunubi shi ba zunubi lada ne amma yana nuna wa duniya yadda yan baya da su yi ya ce wannan kare ya yi muni da yawa sai kare ya ce masa ni kake kushewa ko wanda ya yi ne kaga tajalin kenan ni kake kushewa ko wanda ya yi asalin sunansa abdul gaffar sunan annabi nuhu shi ne dinga kuka shi ne daga kukan sai aka ce masa zuhu na ya niyu ne na wannan kukan wannan tajallin ne to kaga idan kana da duk abin da ka gashi ko za ka bar shi a haka ka san haka Allah yake nufi da abin yayi dan yana son kamar dai mu ce akwai abubuwa da Allah yake yi na tsokanar magana eh kana zaune sai a turo maka wani kare mai irin siffan bakin karukan America da Ingila ai ba irin na ne. ka zo ka wuce ka ce kai yau ka ga wani to ka taba halara a adabi ji Allah mai halitta ga wata irin halitta kuma kaza kaza kaza kaza sai a ji abin da za ka faɗa ka muna na ne ko ka kyautata idan ka kubuta daga wa'in nan to lallai ka samu sauki cikin lamari na rayuwa wa'in nan abin da ake nufi kenan shi ne abin da ake nufi a nan ko Allah ya sa hakira shi nin ta dalle ta lahaji subhanahu domin ta dalli ne a yi ala ayi halin kanan kowane irin hali ka gani kaga ta jalli biyu wanda suke ba da mamaki ku ji su in na faɗa wanda baya kusa da wajen karatu sai ya rikici sai dai Allah ya gyara ba tajallin kyau a jikin namiji da tajallin kyau a jikin mace wanne fi haɗari na na namiji ya haɗari kyau a jikin namiji ka dinga faɗa ya fi haɗari gara kyan mace domin ita mace misali iya isa matukanka a ce zina wannan kuma wanda za su kalle shi da irin kallon da suka yi suka kalle shi in suka kalle shi a kyau wani lokaci suka shiga lulu to lulu kuma ta wannan bala'i wannan bulala ne wannan kisa ne wannan hukuncin da bulala ne wannan kuma hukuncin da kisa ne ka gaba ɗaya ba ne to amma kuma nawa za ka samu wanda suka yi idrakin haka suka gani to shi yasa shi ilimi yana tafiya ne ya ware maka abubuwa ka tafi ka dinga gane abubuwa saboda ka dinga shiga taitayinka to al'adam shine zai baka zaman lafiya eh daga zaran ka ga namiji ka ce ka faɗi wani abu na kyan sai ya kai ni haya to ana jin tsoron karka tsara na biyu karka yi na uku komi zai iya faruwa komi zai iya faruwa amma mace ya ce ai za ka aure ta wannan ko ba aure tsakanin akwai akwai abubuwa to sai mutum ya ta fadawa cikin kogin da bai sani ba shi yana ganin shi a daidai yake ma kawai ba wani damuwa dan ya faɗa to ka faɗi kyau ka shiga bala'i ka faɗi muni ka shiga bala'i kaga me kenan in ba ilimi wata yaya za ka yi ka fita e ka faɗi muni ka raina aikin Allah ka faɗi kyau a cewa ya saka sukutu salam shiru sheri Allah ya yi fala ya baki ayyuna ga muktadir bai kamata mutum ya dinga yin jayayya da abin da aka riga aka kaddara ba wala ayyu ba'du qarat ko kuma ya kishantar da abin dole wala an yi atari da ala hakimu ko ya bijirantar da lamarinsa ga abin da Allah ya hukunta da kuma kace baka yadda ba duk bai kamata ba fa idza ra'aita abdan aqama wal haqqu ta'ala bi wujud al awradi idan ka ga wani bawa Allah ya tsaye da shi ya samu daman karanta auradai ka kasaratu salati kamar yawan salati wa zikiri da ambatan Allah wa tilawati da karatun Qur'ani wal ijtihad da kokari wa adamu alaiha Allah ya dawo da shi akan haka ma qulul imdali tare tsawon lokaci da kasar hamzati ai istimrari ya dade ma a wuta da shi ko ta qauyatu fil batin yana da karfi ne a batin eh duk wanda kaga Allah ya tsare shi cikin ibada tsawon lokaci to ba da nasa yana da kyau amma kaga yana tsalle irin suwa ne da kai ne wa ne da kai ne yau ba ka da kuɗi ka rike carbi in ka je ka yi cuwa-cuwa ka je fasa carbin a ganka kana ihu a wajen mai shayi to ai kaga wato kawai allah da za yi mu'amala da shi da zai ba ga kuɗi to da kaga istibrarin a cikin ibadan allah da shi ko ba bai tsaya ba ta zuciyarsa da na da ta da kyau amma sai an maka kai to wannan akwai gyara ai ka gane yawon Allah ji mai kyau wa wata kawai tutun zahiri wa sarfin shawagil fil zahiri da kawar da shagiloli a zahiri lakin na wulan yuta alaihi fi ilimin azuwa sai dai ba masa fatahi ba zai cikin ilimin azuwa wa amalin kurubi aikin zuciya bala ta takiran na halahu kar ka walakanta halinsa wa ma manahu maulahu da abin da Allah ya masa na kyauta ce wannan banda sallah me ya sani banda zikiri me ya sani banda kaza me ya sani isti isti takira dan walakanci لأجل أنك لم ترى عليه سيما العارفين baka ga alamomin wani abu ba a ibadar tsayuwa a kai din wani ina ganin girman wasu yara guda biyu ina ganin girman murtala laushi ba dukiyan ba juriyan alherin wala sai Allah ya maka wallahi baka yi saba akwai wannan yaro Mustapha Shima shi ma yana Allah yanzu saboda mutane sun sa shi gaba wani lokaci sai dai sallah a gida motsi sai ya sanci kafa yake fita ba dukiyan ba juriyan yin alhair shi kansa wani abu ne daban sai Allah ya maka in Allah bai maka ba zai yiwu ba ne ko kalan to kaga ai wajen masu kudira ce mai riye ne yana kaza can ana harmansa nan kuma ga bala'in yana jinsa kuma Allah ya bashi juriya ya ɗauke amma wa'incan maganganun saboda tsoron ya zauna da su lafiya ba sa ba sai kasa to nan ne shayaɗin insu kuma suke aiki eh kasan shi shaidanin mutum ya fi shaidanin aljani shi shaɗanin aljanna kake a uzu da layi zai shi shaɗanin mutum kake a uzu da layi shi ma ce maka a uzu da layi kana ganin shi yana ganin ka kuma sai ya hana hadafinsa sai ya hana to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa to in ka ga mutum ya yi istimrari akan abu ya tsaya to manaha ne na ubangiji da ya karfafa shi a bani wannan aikin baɗi ne sai ka ga ana aiki da kai ne kawai sai daga baya za ka iya ganewa wani lokaci a batar da kai abu a kasan ganar da kai abin saboda kar kai alfahari Allah ka yi ke na la'annaka li'ajala annaka lam tara alayhi ma arifina dan baka ga alamomi na harifar ramin sakinatin wa tumaninatin ko sakina da tumanina wa ratul jawarihi da hutun jiki wal kalbu da zuciya da sababin hukukun nasimar rida ba wani abu ba ne in ka ga haka hukukun nasimar rida ne akwai iska wanda ake kiransa na yarda wanda aka zo masa shi wata steam ala arwayi da miƙa wuya cikin ruhi Allah ka ba mu ka datar da mu ka tsayar da mu akan abin da yake daidai kan wata zai na rasu zai za mu tsaya kan Ahmadu Zarruk kafin a ci gaba insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحج الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار الذين فلا تتبع الأزل ولا أبدا الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في ذلك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب الفاتحة. يا رب